بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha biyar ga watan jumadal ula hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta hudu miladiya wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya wallafar al-imamu tahawi Allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin abin da za mu karanta ya yi mana albarka baki ɗaya albarkaci rayuwarmu darasinmu na baya mun karanta gaba ta farko ko lamba ta farko da malam ya kawo wanda shine malam ya ce inna allaha wahidun la sharika la lallai Allah wato shi shi kadai ne abin bauta bayi da abokin tarayya mun ji cewa wannan yana mana bayani akan abin da ya shafi tauhidi da kuma wajibcin ta Allah madaukakin sarki da bauta da kuma tabbatar da cewa babu wani wanda yake da haƙƙin abauta masa in ba Allah ba mun ji bayani akan abin da ya shafi ma'anin tauhidi da kuma bayani akan abin da ya shafi karkasuwan tauhidi da wajabcin mutum ya yi imani da dukkanin tauhidin da Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin su a cikin alƙur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu tashi kan gaba ta biyu ko lamba ta biyu malam ya ce wala shai a misluhu abu na biyu da mu ahlus sunna muka ƙudurce a zuciyarmu kuma muke yin addini da shi bisa ga ingantattun hujjoji daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine la shay'a mithluhu babu wani abu wanda yake kama da Allah ba wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu ta'ala. duk wani abu a duniyan nan sama da ƙasa babu wani abu wanda yake kama da Allah la shay'a mithluhu malamai da dukkanin ahalus sunna sun yi ittifaki akan cewa babu wani wanda yake kamanceceniya da Allah ko a zatinsa ko a siffofinsa ko kuma a cikin ayyukansa ba wani wanda yake kama da Allah subhanahu wata'ala Allah sai ce wa huwa samiul basir shi yasa Allah ta'ala ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake kama da Allah wa huwa samiul basir Allah kuma shine mai ji Allah kuma shine mai gani to akan abin da ya shafi wato kamanta Allah maɗaukakin sarki da bayi da halittu mutane sun kasu kashi uku kashi biyu daga cikinsu batattu ne kashi ɗaya su ne ahalus sunna kamar yadda kullum muke ambatawa shi ahalus sunna ko kuma su ahalus sunna duk inda suke in kana so ka san waye su to su ne waɗanda suka tsaya akan abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai to wannan shi ne ahalus sunna so inda ahalus sunna suka tsaya shi ne allah yana da siffofi amma kuma babu wanda yake kamanceceniya da allah a cikin wannan siffofin nashi to anan sai aka samu batattu waɗanda ake kiransu da almumathila almushabbiha su almumathila almushabbiha suna kamanta Allah da bayansa idan an ce Allah na ji ni ma ina ji sai a ce lillahi sam'un ka sam'i Allah yana da ji kuma jin Allah ɗin irin nawa lillahi basarun ka basari Allah na gani kuma ganin Allah irin nawa ne saboda haka sai zama sun kamanta Allah da bayinsa sun shi yasa ake kiransu da mumathila daga tamthil ko mushabbiha daga tashbihi kenan kamantawa kamanta Allah da bayinsa a ce tunda Allah yana ji ni ma kuma ina ji to jin Allah din irin nawa ne tunda Allah na gani ni ma kuma ina gani to ganin Allah din irin nawa ne tunda an ce Allah na da hannu ni ma kuma ina da hannu to ya zama hannun Allah din irin nawa kenan kaga kuma ai siffofin ubangiji ko da ɗan adam ya yi tarayya da allah wajen sunan sifa amma kamanceceniyar sifan ba iri ɗaya ba ne ba iri ɗaya ba ne yanzu ɗan adam yana ji allah yana ji amma jin ɗan adam da jin allah iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne ɗan adam na gani allah na gani amma da ganin ɗan adam da ganin ubangiji ai ba iri ɗaya bane yanzu shi Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar Allah ta'ala ya ce sawa'un minkum shi Allah daidai ne in aka samu a cikin ku man asarra alqawl wanda ya sirranta magana ya yi magana a can ƙasa-ƙasa waman jihara bihi da wanda ya buɗe muryarsa ya yi ta a fili waman huwa mustaqfin billahi da wanda ya ɓuya cikin dare ya yi abin da zai yi mai kyau ko mara kyau wasaribun bin nahar da wanda kuma ya fito cikin wuni ya bayyana komansa a cikin wuni Allah ta'ala ya ce ni a wajena duka ɗaya ne ma'ana shine mu 'yan adam kamar yadda muke yawan maimaitawa jinmu yana da limit kamar yadda ganinmu yana da iyaka jina ni yanzu a matsayina na ɗan adam idan an yi ƙasa da murya yana tasiri wajen raguwan jina idan an ɗaga murya sama yana tasiri wajen ƙaruwan jina yanzu da muke zaune a nan gaba ɗaya ina magana na ɗaga murya ta ga lasifika kowa yana ji har daga waje duk kowa yana ji amma inda zan kashe lasifikan nan mai yiwa zallan mu da muke cikin ƙwaryar masallacin nan mu za mu ji abin da yake faɗi inda zan yi ƙasa da muryata ƙasa mai yiwa wanda ke sahun gaba shi zai ji wanda ke baya ba zai ji ni ba saboda mu ɗan adam jin mu yana da limit yana da kuma wato yanayi da yake sa jin ya ƙaru ko kuma jin ya ragu gwargwadon yadda mai magana ya ɗaga murya ko kuma ya ƙasa da muryarsa haka nan ganin mu haske yana ƙara mana gani duhu yana rage mana gani kusanci da abu yana ƙara mana ganin abu nesa da abu nesa da abun yana rage mana ganin wannan abin amma shi Allah ba haka bane da maganar da kai a ƙasa-ƙasa da wadda kai a sama babu wata magana da wai gwargwadon ɗaga muryanka jin Allah yake ƙaruwa ko kuma ƙasa-ƙasa da muryanka jin Allah yake raguwa ko nesanka baya rage ganin Allah kusancinka baya ƙara ganin Allah duka ɗaya ne a wajen Allah to kaga anan su almushabbiha almumathila sai suka bata daga ce to ai tunda Allah ce Allah na da ido to idan Allah ya zama irin ido na kenan amma ko kai ma dan adam ai ka san akwai abubuwan da suna da ido amma idon su ba irin naka bane ka yadda cewa kai kana da ido saniya tana da ido rago na da ido kaza tana da ido amma idon kaza da saniya da rago irin naka ne kai dan adam ba iri ɗaya bane ka yadda kana da kafa amma kafar ka ai ba irin kafar kaza bace kafar ka ba irin kafar saniya bace ka yadda kana da kai amma kanka ba irin kan rago bane kanka ba irin kan doki bane kanka ba irin kan jaki bane ka gamsu kana da baki amma bakin ka ai ba irin na kare bane ba irin na kulya bane to wannan shine zaka gamsu in har ka gamsu kai dan adam da kanka da bakinka da idonka da hancinka akwai bambanci tsakaninsa da na kulya akwai bambanci tsakanin shi da na kare amma duk sunansu kai duk sunansu ido to ya kamata ka gamsu cewa da aka ce Allah na da ido kana da ido kamanceceniyar a suna ne kadai amma ba a sifan ba to wayannan sune almushabbiha sune masu kadai masu kamanta Allah da bayi ina fatan muna fahimta sai kuma bangare na biyu da suka bata sune ake kiransu da المعطلة المعطلة sune waɗanda su kuma suke kore siffofin Allah ɗin su mushabbiha sun tabbatar da Allah na da siffofin amma sai suka kamanta Allah da bayinsa su kuma wannan almu'attila annufa abinda suke yi shine kore siffofin Allah ɗin suke yi wannan sun yi guluwi wajen tabbatarwa har su kamanta Allah da bayi mun gamsu eh Allah na da ido na da ji na da gani saboda ma a ƙara tabbatar maka ma da Allah na da ji na da gani sai ka ce irin naka ai dai ka gamsu ai kana ji kana gani su kuma wa'annan sai suka yi guluwi wajen korewa wai kokarin kar su kamanta Allah da bayinsa ne to shine sai suka ce in dai ni ina ji to ai Allah ba irina bane Allah ba ya ji in dai ina gani to Allah ba irina ba ne Allah baya gani to kaga ƙarshe kuma inda aƙidar za ta kai shine zuwa ga aƙidar cewa ba Allah ba Allah domin duk abin da aka ce ma bai da siffa babu shi kenan duk wata siffansa an kore ba hannu ba kafa ba ido ba ji ba gani ba duk an kore siffofinsa to ya zama babu shi kenan ya zama babu shi kenan ko dan adam ne aka ce maka baya ji baya gani bayi da hannu bayi da kafa bayi da kai bayi da ido bayi da hanci to saura me ya zama babu shikenan to shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi sai dunkule duka wayannan bangarori guda biyu a aya ɗaya sai ya musu raddi sai ce laisa kamithlihi shay'un babu wani abin da yayi kama da Allah ku waɗannan almushabbiha da kuke kamanta Allah maɗaukakin sarki da halittunsa to ku sani babu wani abu da yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abun da yake kama da Allah maɗaukakin sarki laisa ga mithlihi shay sannan kuma sai ya ce wa huwa samiul basir ku kuma waɗanda kuke cewa Allah bayi da siffofi to ku sani Allah yana da siffofi kuma Allah mai ji ne shi Allah mai gani ne shi Allah yana ji Allah yana gani da haka dukkan bangarorin guda biyu Allah madaukakin sarki sai mai da musu martani to sai ya zama aqidar ahlus sunnati wal jamaa a wannan bangaren shine su ahlus sunna abinda suke yi shine suna tsayi da Allah maɗaukakin sarki a matsayin da Allah ya ajiye kansa idan an ce Allah yana da ido sai mu ce ina hujjar ka ta cewa Allah yana da ido sai mu ce eh Allah ya ce tajribi a ayunina jaza'an liman kana kufir Allah ya ce jirgin annabi Nuhu nan tana tafiya ne akan idanunmu Allah yana da ido eh yanzu gashi ya faɗa cewa yana da ido eh to yaya idon yake ba mu sani ba me yasa saboda bai bana bayanin yadda idon yake ba Allah na da hannu eh hannu guda nawa hannu biyu a ina ka samu sai mu ce Allah ya ce bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kaifa yasha yahudawa ne suka tashi zagin Allah sai suka ce yadullahi maglula sai suka ce hannun Allah guda ɗaya ne kuma a dunkule yake ma'ana sai suka ce Allah marowaci ne sai Allah ya ce a gullat aidihim wa lu'inu bima qalu su ne hannun su ke dunkule kuma Allah ya tsine musu albarka saboda abin da suka faɗi sai Allah ya ce shi Allah bal ya dahu ba ma hannu ɗaya yake da shi ba biyu yake da shi bal ya dahu hannuwansa guda biyu mabasuqatan suna shimfiɗe ne yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa irin yadda ya ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya gaya mana shi Allah wakilta ya dai yamin Allah bai da hannun hagu dukkanin hannunsa dama ne to ya za a ce hannu guda biyu kuma duka dama ne Allahu a'lamu amma annabi ya faɗa eh to mun gamsu mun yadda mun yadda ba tambayin yaya ba tambayin kaifa ba tambayin lima a sallamawa ake yi a miƙa wuya Allah na da diddige eh aina ka samu cewa Allah yana diddige sai wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai daura diddigen sa akan wutan jahannama ran tashin kiyama ya diddigen yake Allahu a'lam saboda ka duk abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa na sunaye da siffofi to aqidar ahlus sunna shine ahlus sunna ba sa wato ainihin a kore ma Allah wani abu daga cin siffofinsa ba kuma su kirkiran siffofi su jingina ma Allah madaukakin sarki sai abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa ko kuma annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar masa da shi a cikin wato hadisansa ingantattu wannan sai a tabbatar masa da shi kamar yadda ya tabbatar ma kansa babu ragi babu kari saboda haka Allah madaukakin sarki wala shay'a misluhu Allah babu wani abu wanda yake kama da Allah maɗaukakin sarki babu wani abu wanda yake kama da Allah maɗaukakin sarki to shi yasa al-imam ibnu abil izzil hanafi a cikin sharhinsa da yima alaƙirtu tahawiyya sai ke cewa ittafaqa ahlus sunnati ala anna Allah laysa kamithlihi shay'un ahlus sunna gaba daya sun yi ittifaki akan cewa shi Allah madaukakin sarki babu wani abu wanda yake kama da shi babu wani abu wanda yake kama da Allah madaukakin sarki yace ahlus sunna sun yi ittifaki akan haka la fi zatihi babu wani abu da yake kama da Allah a cikin zatinsa wala fi sifatihi ko a cikin siffofinsa wala fi af'alihi ko kuma a cikin ayyukansa malam ya ce lakinna lafzar tashbihi qad sara fi kalamin nasi lafzan mujmalan yuradu bihi al-ma'na sahih malam ya ce sai dai lafazi na wato kamantawa kamanceceniya ya zamo a cikin maganar mutane lafazi ne dunkulalle wanda ake nufin kyakkyawan ma'ana da shi wa huwa ma nafahu alquran wa dalla alaihi alaqal shine abinda alqurani ya kore hankali yayi nuni zuwa gare shi min anna khasa'isir rabbi tabaraka wa ta'ala la yusafu biha shay'un min almakhluqat shine abubuwan da keɓantattun siffofi na Allah maɗaukakin sarki babu wani abu cikin halittu da ya halatta a siffanta ko a kamanta da shi wala yumathiluhu shay'un min al-makhluqati fi shay'in min sifatihi babu kuma wani abu cikin halittun Allah madaukakin sarki da yake kamanceceniya da shi a wani abu daga cikin siffofinsa laysa kamithlihi shay babu wani abu da yake kama da Allah madaukakin sarki wannan yace raddun alal mushabbiha al mumathila wannan raddi ne da mai da maltani akan abin da ya shafi bangarorin nan guda biyu da muka ji bangaren farko shine al mushabbiha wa huwa samiul basir Allah madaukakin sarki yace Allah shi din mai ji ne kuma mai gani ne shi raddun alal nifati al mu'attila raddi ne akan wancan bangare guda biyu sune al mu'attila faman ja'ala sifatil khaliqi mithla sifatil makhluq duk wanda ya sanya ya zama cewa siffan mahalicci duk wanda ya maida siffofin mahalicci Allah madaukakin sarki ya kamanta shi da siffan abin halitta bayin Allah madaukakin sarki fahuwal mushabbihu al-mubdilul mazmum ya zama kenan ya kamanta Allah da bayinsa wanda kuma wannan aqida ce batacciya kuma zai zama abin zargi wa man ja'ala sifatil makhluqi mithla sifatil khaliq duk wanda ya sanya siffofin ababen halitta suka zama irin siffan mahalici fahuwa nazirun nasara fi kufrihim to wannan yayi tarayya da nasara cikin kafulcin su wa yuradu bihi annahu la yathbutu lillahi shay'un min as-sifati abinda ake nufi da wannan aqidar shine babu wani abu cikin siffofi da ya tabbata ma Allah subhanahu wata'ala fala yuqalu ba za a ce lahu qudratun wala ilm wala haya sai a ce to wai Allah bayi da iko Allah bayi da ilimi Allah bayi da rayuwa li'anna al-abda mawsufun bi hadhihi sifat menene hujjan su shine wai hatta ai bawa ma yana da wannan siffa yana da ilimi yana da iko warwadan abin da Allah ya bashi yana da rayuwa walazimu hadha alqawl abinda wannan maganan kuma za ta kai zuwa gare shi ne annahu la yuqalu lahu hayyun alimun qadir shine ba za a ce ma Allah rayayye ba ba za a ce ma Allah mai ilimi ba za a ce ma Allah mai iko ba لأن العبد يسمى بهذه الأسماء سبودا حتى باوا ما أنا كيران شي دور أنن سنايب وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك هكذا كما واتو جنسا da maganansa da ganinsa da ikon da yake da shi da kuma abubuwa makamantan haka sai ce fahum yuwafiquna ahlus sunnati ala annahu mawjud alimun qadirun hayyun suka ce sun yi ittifaki da ahlus sunna su mushabbiha sun yi ittifaki da ahlus sunna kan cewa Allah madaukakin sarki samamme ne shi ma'ana Allah madaukakin sarki akwai shi shi Allah nan kuma mai ilimi ne mai iko ne Allah nan rayayye ne wal makhluqu haka nan bayi ma abin halitta yuqalu lahu mawjudun hayyun alimun qadir shi ma bawa ya zama samamme kenan ya zama rayayye ya zama mai ilimi ya zama mai iko wala yuqalu hadha tashbihun yajibu nafihu saboda haka sai su ce ba za a faɗi haka ba saboda hakan kamanta Allah ne da bayi saboda haka wannan ya zama wajibi a kore shi malam yace wa hadha mimma dalla alaihi alkitabu was sunnah wa sarihul aql tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki mai ilimi ne mai iko ne mai komai hakanan kuma bawa ma Allah yana iya san masa abin da ya ga dama wannan na daga cikin abin da Qur'ani da Sunna da ingantaccen hankali suka yi nuni zuwa gare shi wala yukhalifu fihi aqil ba wani mai hankalin da zai saba akan haka fa inna Allah samma nafsahu bi asma domin Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kansa da wasu sunaye wa samma ibadahu wasamma ba'da ibadihi biha sannan kuma ya ambaci wasu daga cikin bayinsa da wayannan sunayen wa kadhalika samma sifatahu bi asma'in wasamma bi ba'dha sifati khalqihi Allah madaukakin sarki ya ambaci wasu siffofinsa da wasu sunaye hakanan kuma ya ambaci siffofin bayinsa da irin wannan sunayen walaysal musamma kal musamma amma wannan din da aka ambata da wannan sunan to ba wai yana kama da wannan bane ma'ana siffar Allah din ba tana kama da siffan bayi bane fasamma nafsahu hayyan aliman qadiran ra'ufan rahiman azizan hakiman sami'an basiran Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kansa da cewa shi rayayye ne mai ilimi ne mai iko ne mai tausayi ne mai jin kai ne mai hikima ne mai izza ne isasshe ne mai ji mai gani ne malikan mu'minan jabbaron mutakabbiran ya ambaci kansa cewa shi ɗin wato mai mulki ne mai kawo aminci ne wato mai jiji da kai ne mai isa ne mai wato nuna ya kai ya isa ne tabaraka wa ta'ala wa qad samma ba'd ibadihi bi hadhihi al-asma Allah madaukakin sarki ya ambaci wasu daga cikin bayinsa da wannan sunayen fa qala sai ce yukhrijul hayya min al-mayyit eh Allah sai ce Allah yana fitar da rayayye daga matacce kaga Allah ya kira kanshi cewa shi ɗin alhayu ne ya ce Allahu la ilaha illahu alhayu alƙayyum alhayu ne shi alƙayyumu ne shi to shi ɗin rayayye ne sai kuma ya ce yana fitar da rayayye daga matattu kenan lokacin da aka haifi mutum kan a haife shi mene ne shi matacce ne shi idan aka haife shi kuma ya zama mai kenan ya zama rayayye to kenan yanzu ya yi kama da Allah a siffan cewa shi rayayye ne Allah kuma rayayye ne bai yi kama da Allah ba domin abubuwan da suke bambanta tsakanin siffan shi da Allah suna da yawa na farko shine yukhrijul hayya minal mayyit kafin ya zama alhayyu sai da ya zama mayyit kan ya zama hayyu sai da ya zama mayyit matace Allah kuma bai taba zama matace ba bayan ya zama hayyu shi dan adam nan gaba kuma zai sake zama mayyit Allah kuma ba zai taba zama mai yutu ba huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine farkon da bai da farko shine na karshen da bai da karshe farko ma yayi farko ya samu Allah karshe ma zai yi karshe ya bar Allah subhanahu wata'ala kaga anan ai zaka gane kasantuwar dan adam rayayye ne shi a yanzu bai yi kama da Allah wanda yake alhayyul qayyum ba sannan Allah ya ce wa basharuhu bi gulamin alim mala'iku da suka zo sun yi annabi Ibrahim albishir da wani yaro wanda yake mai ilimi ne shi kaga Allah ya kira kanshi mai ilimi ne to amma ilimin Allah da ilimin bawa ai ba iri ɗaya bane shi Allah qad ahaba bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da iliminsa komai Allah ya sani bi kulli shay'in alim Allah ya san komai amma shi ko ɗan adam fa fal ilmu qismani ilmin iri biyu ne ilmun fil khalqi mawjud wa ilmun fil khalqi mafqud akwai ilimin da duk duniya an san shi akwai ilimin da duk duniya ba a sani ba akwai ilimin da an san shi mai yiwuwa wannan ya sani wannan bai sani ba wannan ya amma dai akwai shi a ƙasa an san ilimin akwai ilimin da kuma duka duniya ba wanda ya san shi ba wanda ya sani sannan shi ɗan adam kafin ya zama mai ilimi a karan farko sai da ya fara zama jahili kan ya zama mai ilimi ya fara zama mara sanin komai domin Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya ce Allah ya fidda ku daga mahaifan iyayenku mata lokacin da ku zo duniya ba ku san komai ba ba abin da ku sani to bayan ka yi karatun ma ka san ilimin to akwai kuma ilimin da zai bayyana maka akwai wanda kuma zai buya maka wa fawqa kulli dhi ilmin alim akwai wanda in ka je gaban shi duttun batsan ka ilimi ka zama dalibi akwai abin da zaka ji shi yau ka gane cewa wannan abin sabo ne ban taba ji ba amma ilimin Allah ba haka yake ba Allah shi qad ahata bi kulli shay'in ilma bayi kuma Allah ya ce wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba sa iya kewaye komai daga ilimin Allah sai abinda Allah ya ga dama ya san marma wanda ya ga dama cikin bayinsa sannan Allah ya ce fabashsharnahu bi ghulamin halim Allah ya ce mun yi bishara ma annabi Ibrahim da wani yaro mai hakuri halim sunan Allah ne al-halim innahu kana haliman ghafura Allah mai juriya ne mai hakuri ne amma hakurin dan adam da na Allah ba iri ɗaya ba sannan Allah ya ce shi Allah bil mu'mini na raƙufin rahim Allah mai tausayi ne mai jin ƙai ne ga muminai sannan Allah ya ce shi ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sannan Allah ya ce shi ya siffanta kansa da wannan siffan ya ce wa kana bil mu'minina rahima a wani wajen ya ce inna Allah bin nasi la raufur rahim sannan Allah ya ce faja'allahu sami'an basira Allah ya ce dan adam mun sanya shi ya zama mai ji sannan ya zama mai gani sannan ya ce inna Allah kana sami'an basira innahu huwa sami'ul basir Allah mai ji ne shi Allah mai gani ne shi Allah ta'ala ya ce qalat imra'atul aziz sai matar al-aziz wane ne al-aziz shine sarkin misra a wancan lokacin zamanin annabi yusuf imra'atul aziz matarsa kaga Allah ya kira shi da al-aziz shi ma kuma Allah wa huwa al-azizul hakim amma izzar Allah ba irin izzar dan adam bane duk yadda dan adam ya kai izzar sa tana da iyaka tana da iyaka yanzu idan aka samu gwamna a garin Bauchi yana da mulki yana da izza yana da mulki yana da izza amma mulkin sa yana da iyaka iya limit din mulkin sai yana karewa ne a 20 local governments na jihar Bauchi anan iya mulkin sai yake karewa bai isa ya je Gombe ya ce zai musu wani abu ba naka daga lokacin da ya shiga Gombe a tsarin kundin mulkin jihar Gombe daidai yake da bakon da ya biyo motar haya ya shigo duka ɗaya ne ya dai a karrama shi akan cewa shi ma sarki ne ko shi ma gwamna ne a wani waje amma yanzu duk matsayinsa ɗaya matsayinsu ɗaya saboda haka bayi da wani katabus a wajen amma shi Allah sama da ƙasa babu inda ya fita daga cikin mulkinsa sannan Allah yana cewa kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar babu Allah ya ce kazalika kamar haka ne yatba'u Allah kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake wato ainihin yin rufi ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar a bisa zuciyar dukkanin wani mai girman kai wanda yake jabberi da shi kaga Allah sai nuna mana ashe a cikin bayi akwai wanda yake mutakabbirun jabbar ne Allah kuma Allah ma kuma shine aljabbarul mutakabbir to sai dai mu fahimci wani abu kai dan adam idan aka siffanta ka da siffan cewa kai mutakabbirun jabbar ne to wannan mummunan sifa ce kai a gare ka sifa ce ta halaka amma shi Allah yabo ne da jinjina ma Allah ka kira shi da almutakabbir aljabbar domin shi ne kadai ya cancanta ya dauki wannan siffar dan adam in ya rataya ma kansa wannan siffar ya dauka ma kansa kayan nauyin da ba zai iya dauka ba daga kai an zage ka in aka ce maka duk inda aka ce wane mutum ne mutakabbiri to suka ce baka cika dan adam ba in ka zama mutakabbiri baka cika dan adam ba amma shi Allah cikarsa a matsayinsa na Ubangiji jinjina ne da yabo ma Allah a kira shi da almutakabbir aljabbar sannan kaga Allah ya tabbatar mana cewa yana da ƙarfi inna Allahu huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai aziltawa ma'abocin ƙarfi ƙarfi tabbataccen ƙarfi sannan sai ce awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba su ganin cewa Allah da ya halice su yafi su karfi kenan su din ma suna da karfi Allah da ya halice su kuma yafi su karfi saboda adawa ne suka yi ma annabin su annabi hudu suka yi masa bugun kirji suka ce kai da kake cewa za a turo wasu salakar da mu man ashaddu minna quwwa kai yanzu a sama da kasa da a samu wanda ya fi mu karfi har akwai wanda ya fi mu ƙarfi sai Allah ya ce awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin basu lura ba cewa Allah madaukakin sarkin da ya halice su ya fi su ƙarfi Allah ya fi su ƙarfi to Allah in ya tashi halittanka da ƙarfi sai maka ƙarfin da ya fi nashi ai dai ka san dai tunda Allah ya halice ka da ƙarfi kuma ka san a cikin mutane ma akwai wanda ya fi ka ƙarfi to kasan kuma Allah ya fi kowa ƙarfi ke subhanahu wa ta'ala to kaga wayannan ayoyin duka sun nuna mana yadda Allah maɗaukakin sarki ya kira kanshi da wasu siffofi sannan kuma ya kira wasu daga cikin bayinsa da irin waɗannan siffofi ɗin amma kuma abin da yake so mu fahimta shine laisa ka mislihi shay duk da Allah ya kira kanshi da waɗannan siffofi ɗin to ya kuma kira 'yan adam da waɗannan siffofi ɗin to kamanceceniyar a suna ne kaɗai amma a cikin siffan ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane Allah ya samu na fahimta kamanceceniyar suna ne kawai aka hada amma sunan ba iri ɗaya bane saboda haka mu fahimci wannan bangarori guda biyu da mushabbiha da mu'attila su mushabbiha ina so mu fahimci cewa wato ita sunna ko addinin musulunci akwai waɗanda suna wato bata ta bangarori guda biyu a mafiya yawan wajaje na farko shine wasu suna bata garin tabbatarwa wasu bata garin korewa su waɗannan da ake kiransu da mushabbiha garin tabbatar ma da Allah siffofinsa ne cewa eh Allah na ji na gani yana da iko yana da ilimi yana da kaza to garin haka ne suka bata su kuma waɗannan su kuma sai suka zo garin su ce to ku mushabbiha dan me za ku kamanta Allah da bayi dan me za ku ce Allah na da kaza bayi suna da kaza to sai suka ce to Allah ma bayi da shi duka su sai suka kore daga su a garin su waɗancan sun bata to garin kore batan batattu su ma sai suka bata ya suka bata to ka'ida kuma ita ce duk wanda zai yi musulunci ba bisa hasken Kur'ani da suna ba zai bata zai bata in dai kana so ka yi musulunci musulunci mai kyau to dole ka yi musulunci bisa ga hasken alkur'ani da sunna bisa ga fahimtar a bisa ga bisa ga fahimtar magabata na kwarai saboda haka mu fahimci wannan malam ya ce wala shai a misluhu babu wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to za mu tsaya a kan wannan a siffa ta wato gaba ta biyu wala shay a mithluhu insha Allah tabaaraka ta'ala in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan gaba ta gaba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da muka karanta abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya tabbatar da mu akan imani da aiki na gari tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka rigaye mu cikin iyaye da malamai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu wa ala ra'sihim muna addu'a ga limamin mu limamin masallacin gwallaga da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi kwanaki kaɗan da suka gabata Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya saka makwancinsa Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya sanya kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayoyin aljanna Allah maɗaukakin sarki ya fi mishi kurakuran shi ya gafarta mishi Allah ya alkinta masa bayansa ya albarkaci zuriyarsa Allah maɗaukakin sarki ya kyautata namu bayan nashi sauran malamanmu da limamai da ƴan uwa da suka da su Allah ka gafarta musu lokacin da ka tashi karɓar rayuwarmu Allah ka karɓe mu kana mai yarda da mu Allah ka karɓe mu kana mai yarda da mu sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته